na'am a'udhu billahi samil alim min shaitani jin bismillahir rahmanir rahim yau muna alhamis bakwai ga watan uku shekara ta 1443 hudu wanda yake yayi daidai da sha hudu ga watan afwan shekara ta 1143 wanda ke yadi ne da sha hudu ga watan goma shekara ta 2021 wannan shi ne darasi na goma a cikin wani littafi a tufatul wardiya Allah ka samu dace to za mu tashi ina ne malamai muna babin inna wa aka wata ko na'am والأحسن الإلقاء إن يزدنا ما أو خف إنه إن, إن كل لما تو منا باب إن وأخواتها إن وأخواتها to watakila ka karanta ilga'i a cikin fikihu a takaicin takaitawa ni ne na yi na kabbara sai ni fatiha ina sallah ni ne fatiha afwan ina kabbarawa sai wani abu ya janye min hankali sai na manta ban yi fatiha ba kawai sai na tafi alamtar kaifa falar buka biya sabil fil bayan na gama karanta alamtar kaifa na je na yi ruku'u bayan na yi ruku'u sai na dago dago kun ga yanzu ayi wanda ke kallo na zai ce ni mene na riga na kullar ka ko a sai Allah ya tunatar da ni to ai kai ba ban karanta Fatiha ba to yanzu abin da zan yi ba wai zan sallame bane in sace kabbarawa ba mm kana cikin sallanka abin da zaka yi shine sai ka dauka a zuciyarka to yanzu ne zaka fara sallan wacan nan raka'an da ka kullata saboda ka bar rukunai guda biyu wajibai yanzu ka jefar da su shi ake ce mishi ilga'i mu da muke kallon ka zamu ga kamar yanzu zaka raka ta biyu ne yanzu amma kuma ni a cikin zuciyata yanzu ne zan ma fara sallah din to ga irgai a cikin nahwu yanzu mun sani cewa inna da sauran yan uwanta sukan shiga ma mutada da khabar ko kaga idan ka ce inna allah ha sai ka ce gafurun kaga inna tayi nasaba ga lafzul jalala ko te kuma rafa'a ga daga lafazin gafurin ko masha Allah to inda za a zo da ma inna sai a ce ma to sai ya zama innamallahu gafurun yanzu inna nan ba ka kara ma ba yanzu ma din ta yi ma lafazin jalala nasu ba ba ta yi ba ko to saboda haka a nan inna sai kaga an kare ta ne ya bata yake ba ko sai ka ce mata makfufa makfufa wace ce ta hana ta aiki mako to ma sai ka ce mata kafa shikenan wasu man suka ce kafu makfuf da su ce kawai kaf wa makfuf ba sai kasa ta'un ba ya fita ko malamai masha Allah to yanzu zuwan da ka yi da ma sai kaki ba inna dama ta yi nasaba ga lafizul jalala wannan shi ake ce mishi al'ilga'u al'ilga'u ma'ana ka jefar da inna ba ta yaki ba yanzu ko gani shi ne ma da yake nufi da wal'ahasanul ilga'u in yi zadna ma wal'ahasanu mafi kyau ai al'ilga'u shi ne a jefar da waɗannan adawatin ba za su yi aiki ba lafzan in yi zadina ma idan aka ƙara ma au huffa na? kufifat na ka kenan kufifat au huffa inna au huffat inna ko ko kuma aka yi takfifin inna kunga mu dauki aya Allah ya ce in in kullu nafsin lamma alaiha hafiz haka ne ko to ba ga inna ba to ya kuma ka ce kullu kuma afwan sai aka ce in kullu maimakon a ce inna kulla nafsin inna kulla nafsin sai ba ce inna kulla nafsin ba sai Allah ce in kullu nafsin to anan an yi mai kenan an yi ilga'i saboda mene saboda in in din nan yanzu an cire mata shadda shi yasa in ka zo malli irabi sai ka ce in sai ka ce mukhaffafatun min athqila shikenan ka wuce to menene hukuncin kullu da akan ce ismu inna idan ta nasaba ko to wannan kawai kullu suka ce mishi mubtada wa ma bada hu khabar kawai shikenan eh innama innama Allahu ghafurun inna na aibata yake ba ko lafazin ko to lafazin jalala mubtada ko zai zama gafurin sai zama mini khabar inna ma sai ka ce kafa maka fufa amma wajen malaman balaga sukan ce adatu hasrin su kuma shine takaita hukunci kan wani abu ya fita ko malamai to Allah ya mu dace wa alaikum salam jumla gaba ba eh ainihin da mudafi da mudafi ilai ne in kullu nafsin ko barakallahu fikum nahu in kullun lamma mun banci wannan ko kamar inna kullun wa inna kullun lamma li yufilufiyannahum rabbuka amalahum ko kuma in kullu nafsin lamma alaiha hafiz na haka ne ko shi ne lalle ita ce suratu yasin kenan ko wa in kullun lamma jami'ul lina muhdarun eh jazakumullahu khaira sai dai wajen laita ita laita halas ne ita laita zaka iya yin nasaba za kuma ka iya yin idgami ilga'i afwan ilga'i watan duka duka kana da fuskoki guda biyu ne sai dai wajen leta ka yi imalinta ya fi ƙarfi kun gane? ka misali ka ce laitama laitama samaru na dijun gani? laitama samaru laitama samara nadijin laitama samara nadijin laitama samaru nadijin to anan kayi nasba din shi yafi karfi a wajen mene laita ba tare da kayi ilga'i ka jefar da ita ba mun banci wannan ko Allah ka samu dace to kai tsaye sai mene kuma la linafi allati linafi jinsi kai wannan darasi ne babba walaikun salamu rahmatullah na?
ina ga ce kwata kwata laita imalin ta wajen laita ya fi ƙarfi ba? eh a dinin lokacin maɗin tana na amurin ta faɗi ta na?
maɗin eh tana nan a idan har an yi nasu ba kawai ma za a yi dace za a yi dace idan ta yi na aka yi rafa'a ne to shi ne kafa da mafo la'allati linafil jinsi yan uwa kunga wannan darasi yana da mahimmanci amma da yawa da yawa wallahi ba a fahimce shi ba da yawan mu ba mu fahimce shi ba darasin la'allati linafil jinsi ba yanzu idan kana son ka kore ka ce idan ka ce rajulun filbaiti ko kuma idan ka ce rajulun maujudun filbaiti kaga yanzu misali ka kawo mutu da khabari wa in kana akwai magana a nan guri ar-rajulu fil baiti kun ban can ko to idan kana son ka kore samantuwan mutum a gida ga baki ɗaya bil kulliya to shine ake magana akan wacan nan ladin la akwai wanda takan zo tana korewa amma tana kore wani abu ne kawai akwai la wacce akan zo da ita a kore samantuwan nau'in jinsi kwata-kwata kamar misali ka ce la rajula fil masjid duk wani jinsin namiji ka kore ga baki da masallaci ba wani jinsin namiji a masallaci mu bance wannan ko ita ce la allati linafil jinsi me yasa aka kawo ta gaban la a gaban inna wa akhawatuha saboda ita ma tana yin irin aikin ina ne inna wa akhawatuha ne kamar yadda inna tansibul mubtada ko kuma inna wa akhawatuha tadkhulna ala al mubtada wal khabar ku gane cewa inna da yan uwanta takhtassu bidukhuli ala al jumal al ismiya suna shiga mu jumla ne ismiya ba sa shiga mu jumla fi'iliya ba zai yi ka zo ka ce inna kataba zaidun ba inna kataba zaidun la yajuzu zalika a cikin larabci ne mai kyau in kuma kaji wani yayi to ka sani cewa ya saba kaida masha Allah to kenan kamar yadda inna wa aka watuwa sukan shiga shiga mu jumlan jumla ismiya kamar mutada da khabari kenan ko to haka ita ma la allati nafil jinsi takan shiga mu mutada da khabar to inna tana bukatan ism tana bukatan mene kuma khabar ko jamil jiddan to haka ita ma la nafiya din nan alatin lafil jinsi ita ma tana bukatan mene suna da khabari is sunanta ism da khabar misali idan ka ce la لا رجل موجود ku duba da kyau yanzu da zaka zo da inna zaka ce innar rajula ko mawjudun to ita idan ka zo da la sai kai nasba ga mutada kun ga ita irin aikin inna ko to idan ka ce la rajula mawjudun to wannan kana nufin babu wani babu wani jinsin namiji ne kwata-kwata ga baki ɗaya samu mai na'am larajul filbaiti eh ina jin galibin misalin mai ajiyar miya kenan mubancin nan ko to amma mu sani kun ga nan la rajul shi ne mini ismula wannan kuma zai zo mini khabarula to in aka jam da majrur kaman ka ce la rajula fil baiti to anan malamai sun yi juna ilimi wai ina sunan ina khabar la anan domin dai rajul nan shine menene ismula ko fil bait nan fil bait nan jar wa majuru ne ko? masha Allah to khabarinta nan mafi karfi mahazufin ne ai larajula sai zama maujudun filbaiti to maujudun ɗinin shi ne khabar jama'a muna gane sirrin ko? laɗin nan al'amarinta na rikitar da mutanenmu wallahi ba kowa ne ke fahimtanta ba akan yi karatun ne shaf shaf shaf shaf kawai a wuce mun ji la, la tana, tana aiki biyu take yi idan ta shiga mace jumla ismiya na farko takan yi nasaba ga mutada ko ta raba ka kabar kamar yadda mu'in ke yi na biyu kuma ta wajen ma'ana tana kore samantuwan jinsin mutum ne kwata-kwata babu ko jinsin abu ne da ka kore bambanci wannan ko madalla wannan abin da ya sa na karurar magana anan yanzu la ilaha illallahu la ilaha illallah anan kawai sai mu ce babu mota da gaskiya sai Allah to amma hakikanin sirrin jimlan yaya ne wajen lerabi zaka fitar da shi kun ga ila lafiya jinsi ilaha sai zama ne jamil jiddan ismula to khabarinta nan mahazuf ai la ilaha mawjudun kun gane ko ko la ilaha bi haƙƙin illallah watan kalmin da ya inganta ka sa a gurin shine zaka fito da shi muna ganewa ko dr ahmad biyu ke allah ya saka mishi da alheri allah ya saka mishi da alheri allah kuma ya karbi jihadin da yake yi ya yi littafi akan la ilaha illallah kawai ma'anan hakikatu ban iya su kiyaye cikakken sunanta ba amma ya bi ta hanyar nahawu ya bayyana da meye ma'anar la ilaha illallah ya bi ta hanyar balaga ya bi ta hanyar usul fiqh ya bi ta hanyar luga ya bi ta hanyar hadisi ya bi ta hanyar kaza haka malam di ya bayyana da ma'anar la ilaha illallah gaskiya littafin nan ku kokari ku samu littafin nan jama'a kuna gani muna ganin wannan ko wannan position bila fa ake ba zo hukuncin da fa shi ne bi haƙƙin ya zama kabar na ta kenan jar da majrur muta'alliqani bi khabar mahzuf taqdiruhu kaza ka misali idan ka ce la ma'a afwan ilnam la ma'a fil kub to ne idan ka zo sai kai mene sai kaddara kaman da ya dace ai ka san ruwa tabbatuwa yake ko la ma'a ko ya zama mustaqirrun mustaqirrun ko ya zama sabitun ko kuma ya zama mawjudun ko ka'inun jamil wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar nawina ma'ana ka'inan aw istakar kalmar da ta ce to ita ce khabar ja da majrur su suna rataye ne da mene suna rataye ne they are subordinate to khabar ku duba mata galibin mata a rayuwarsu suna jingine ne a jikin wani namiji ko to ku duba su ma a larabci idan ka ga jihar da majurur ko zar da mazuru su ma ba sa cin gashin kan su ma suna jingine ne da wani wata kalma a baya ko dai zama fili kataba Allah misali kataba Muhammadun ko kuma kataba fil kitab kataba fil kitab to kun ga wannan fil kitab din nan jihar da majurur ne don ba sa iya ingantuwa su zama kalma ba sa cin gashin kansu dole ne suna ta'alliki suna rataye ne da mene da wannan filin to haka nan ma jad da mujuru suna rataye ne suna jingine ne kaman watan ba su da ba su da karfi kun gane shi yasa wannan su suka ce ba zai ba za zama khabar ba dole abin da za ka kaddara sai ka ce misali lama a filkub lama a la nafiya lil jinsi ma'a sai zama ne ismu la nafiya lil jinsi filkub jaru majur muta'alliqani bi khabarin mahzuf taqdiruhu sabitun mawjudun mustaqirrun ka'inun wannan shine abin kalmar da kaddar shine khabar an gane yanzu to darasi ne mai tsada yawwa ayo ko ba mi imla'i ba ma to yanzu ahwalus mila ahwalus mila yanzu halayen sunan la za mu gani yanzu la mun ji cewan la minal adwatin lati taqtassu bid-dukhuli alal jumal al-ismiyya ba sa shiga mu jumla yanda za a ce maka ma hiya al-adwat allati tadkhulu alal jumal al-ismiyya sai ka ce la nafiya al-jins tana shiga mu jumla ismiyya ne inna akhawatuha kana wa akhawatuha jamil zanna wa akhawatuha kun gane duka na madalla duka suna shiga jumla ne ismiya akwai kuma abin da suke shiga mu jumla fi'iliya kuma kun gani kamar hamzatul istifham ala tarhaman hadal miskin ala tadhhab bi sur'a kun gani afwan afwan adatu tahdhid adatu tahdhid to ismula akwai inda zai zo kalma guda daya kamar yadda muka gani la rajul ba kalma ce guda daya ba kamar yadda muka ga la ilaha ba kalma ce daya ba wani ya bada shawara kun san mun bude an bude whatsapp group namu cewa waɗannan karatuttuka an kasa sa cikin me yasa ba za a kasa sa cikin darul fikir ana gani ba to a yi hakuri saboda karatun ne muna yin shi ne a talauce din mun taba bincika an ce sai ka ba da dubu talatin ne ko ko dubu nawa ne sannan za a raka sa karatun sai dai yanzu suka fara amma da gaskiya ke ta gaskiya sai dai bani ba gaskiya a to ni injiniya ya can ya ce da ya lokacin wani lokaci can da ya bincika ce to to in ba dai ana bayarwa ma dai wani ya taimaka sai a rinka sawa in kuma ba a bayarwan to a faɗakar da mu Allah ya sa mu dace to mu duba da kyau nan idan ka ce la rajula fiddar afon la rajula kasulun babu wani namiji kasa lalle to ku duba da kyau kun ga la'anan rajul nan ba shine ismila ba to ku duba da kyau ai kalmar ce guda ɗaya ko ismila wannan shine khabaru la ko kasulun ko to anan rajul tun da kalmar ce guda ɗaya tal ana ce mishi mufrad kun gane mabniyun alal fathi kunjin da ke rabinsa nan a nan mufrad amma idan wannan babi in an ce mufrad kaman babin nida'i ne ba wai ana nufin mufrad ne wanda yake da musanna ba ko kuma jami'i ba a'a ba ba shi ne bane nan in an ce mufrad ana nufin ma laysa mudafan wala shabihan bil mudaf jama'a muna gane ko kai zai ma iz nam za mu zo kaga dabu a nan wai kunganan da la da rajul a nan kaman tarkibin baina-baina ne ka gani shi yasa aka ce mishi ismila mufrad mabni al-fathi da murakkab anan an gina shi ne akan fataha nan ismila idan ya zonto mufrad ne to yubna al-fathi amma tsatukuna zai iya zama musanna zai iya zama kuma jam'i na maza ko mata misali inda yazo musanna to idan yazo musanna sai ka duba to shi musanna ana mishi nasaba da menene musanna ana mishi rafa'a da menene ana mishi nasaba da jarra da menene jamil jiddan to anan idan ka zo la rajula kasulun ismula nan ismula annan muka ce mufrad ko mabni alal fathi ga karikin shi nan fi muhalli nasbin wannan shine karikin li'irabin sa an gane wannan ko muhallin ba mun ce la tana irin aiki ne na mene ba inna ko to ai isminta ya kamata ne ya zo da nasba ya kamata ne a ce la rajulan fi dari sai ba tanwini ba sai aka sa fata kawai to mabni ne wannan a nan gurin wannan karatu ne mai tsada yawwa bacin ma eh, ba da gudunmuwa da na ce da sun ce sai kun biya wannan darasin don wallahi ko jami'a in kaje ko jami'a in kaje in ba lecturing da ya fahimci wannan ba wallahi tallahi zai bubuga muku ne ko ya tashi ta fabin shi wallahi tallahi kun ji na ce muku wallahi tallahi to kun ga ismu la anan yazo kalma dai ko to ana an kaddara nan yanzu da shi da la din kalma ne murakkabai kamar yadda kace yadda ka zo da ahada ashara ahada ashara ba murakkab ne ba to anan ma la da ismin ta murakkab murakkab ne nan a yanzu nan an cure su ne a matsayin kalma dai kawai abin wannan bayanin ko za su zai iya zuwa kuma ya zama musanna ne misali idan ya zama musanna to yanzu sai ka manta da rafa'a ba nasbu muhallin ismillah nasba ne ba to musannam ya kimshi nasba da shi yawun ko shikenan sai ka ce la rajulaini kasulan afwan la raju la rajulaini ghaibani shikenan to kun ga nan rajulaini idan ka zo sai ka ce nan murakkab ne shi ma fa murakkab ne haka kamar yadda kake tarkibin ahada ashara kun gane compound word ne anan to la rajulaini la na ma na fiyar jinsu ko rajulaini sai ka ce mene ismun لا مبني على المنين مبني على الياء لأنه مثنى في محل منين في محل نصب in ka kare ke in ma ka tsaya baka ce fi mahallin nasu ba yayi ismu la mabniyun bi alami ne alal ya'i li'annahu musanna saboda shi ismu la idza kana mufradan yubna ala ma yunsabu bihi kun gane kaman idan kuma yazo anan ba ku duba da kyau labazin nan rajulain biyu wanda ya gani zai ce menene musanna ko to amma a babul la zaka ce mishi murakkab ne anan mufrad ne anan murakkab mun gane wannan ko yanzu misali idan ka ce la kana son kawo jam'un zakar salim sai ka ce la muslimuna ko to yanzu tun da ka zo da shi a matsayin muhalla tun da muhalli a gaban la ismila yanzu kan zanto da nasuba ne ko to jam'un zakar salim ana mace nasuba da wawi ne koko ya'un shikenan sai ka ce la musli la muslimina jamil la muslim la muslimina mau hadirun kun ga la anan sai ka ce abu na muslimina nan ko sai ka ce ismu la mabniyun alal ya'i لأنه جمع مذكر يا بتا wannan hadirun wannan ibn la iskali fi ko khabaru la marfu'un bil wawi lanahu jam'u dhakar salim to in ku duba anan hadis hadis fa anan murakkab ne ba murakkab ne ina ƙara nan ta murke kun ga halin sunan la wannan fa mun dauki ɗaya ne fa sunan layuka ne yana da halaye guda uku akwai inda yakan zanto mufrad mufrad inda zai iya zuwa kalma kalma kwara ɗaya tal zai iya zama musanna zai iya zama jamlul zakari salim zai iya zama jamlul muannath salim duk mufrad ne zai kuma iya zuwa mudaf zai iya zuwa shabihun bil mudaf to kun gaba mai guda biyu ba yanzu akan da ya muke kawai tal na farko muke yanzu misali ka ce idan ka zo da jam'ul muannath salim muannath salim la muslimati hadiratun a ka'ida ya kamata ne a ce la muslimatan la muslimatan to amma kun san jamul mu'annafis salim ana mashi nasaba ne da mene kasra ko to sai ka ce la muslimati yanzu idan ka zo muslimati sai ka ce ismu la mabniyun ala madha ala al-kasri jamil li'annahu jam'u limu'annathin salima shikenan to yin yan uwa in Allah yarda ko misir ka je ka fita kai wannan lirabin in Allah da mumtaz zaka sama mu kiyaye wannan sosai wannan karatu ne wallahi mai tsadan gaske yauwa kun ci albarkacin malam Musa ne ma da da sai an biya karatu ne mai tsada na yi cikin nahul wadi na yi cikin ajurmiya na yi cikin wadansu littafai amma bambance shi ba sai yanzu cikin shuzurin zahab fi ma difat kalamin arab hadda cikin na alfiya na yi shi amma cikin shuzurin zahab ne Allah ya fahimta Allah ya gida da fahimtar da ni to saboda haka karatu ne mai tsada mu kiyaye ismula zai iya zuwa mufrad ko zai iya zama mudaf zai zama shabihin bil mudaf to idan ya zo mutum mufrad nan mufrad ana nufin la mudafan wala mudafan ilayhi wala shabihan bil mudaf ba mufrad wanda yake da musanna da jam'i ba mm kuma nan la da sunanta anan murakkabai ne daidai kamar yadda aka yi tarkibin ahada ashara to haka ismu la suke anan ismu Allah anan yake tare da ma an hada su ne kalmomi guda biyu aka kuke su an cure su to shi yasa zan mabni al fathi kamar yadda aka yi ma ahada ashara yanzu ka ce ja ahada ashara taliban ja a fi'il madin ahada ashara ai fa'il ne ko to amma mabniun al-fatih fi ma da rufe fa'il ra'aitu ahada ashara kaukaban maf'ul bihi ne amma mabniun al-fatih fi ma da nasbi sallamtu ala ahada ashara kaga ba za ka ce ahadi ashari ba ko ahada ashari ba za ka ce saboda mabni ne to saboda haka nan ismu la'anan idan kana mufradan huwa mabniyun ma'a ma'ala abun nan huwa murakkabun ma'a ma'a ma'ala din Allah ya sa mu dace Allah ya shirya da fahimtar da mu na'am shi kasurin kabarin shi ya gaba khabar ai shi rafa adama ke musa kawai shi ma mutum ne a shi morab ne a ku duba bambanci ko da ke tambayin nan takati kyau za mu zo idan aka maimaita ta bambanci da mu'urab da mabni shi mabni bai daukan tanwini aina ce muku da aka ce la muslimati ya kamata ne a ce mene la muslimatan la rajulan fil baiti amma da yake mabniyi ne an hada shi ne da la'aka gini aka gina su a matsayin karma daya kamar yadda tarkibin ahada ashar yake to shi yasa sai aka ce la rajula so wannan abin da ke kan lamun dan rajula fataha ce anan ba nasaba ba ina da faɗin mana wallahi karkari wannan karatun don gaskiya insha Allah sun tala in karke shi don Allah da za ga fa'idansa Allah ka samu dace a ta yi irin aikin aikin ina take irin aikin ina take yayi eh sosai ta yi shi karatu kullum yana kara mun kasantuwa ne ni ma yanzu na kadan kara wani bincike ne waɗannan ciki kwanan sun tana sai na kara samun haske ai shi ya karatu yake kullum ka ta bincike kar ya zama kana kana tsaya guri da kaman stagnant water alma'ur rakin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk